الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فيعك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da zuwa a wannan safiya ta Lahadi tabbas ga watan Rabiul Thani shekara ta 1424 bayan hijira wanda kuma ya dace da takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da uku miladiya don saduwar mu a karo na biyu ko darasi na biyu cikin littafin mu da muka fara karantawa na waraqat fi usul al-fiqh matn al-waraqat lil imam al-haram ni darasin farko wanda muka karanta muqaddima da takaitacciya da malamin yayi sannan muka karanta nau'ikan hukunci guda bakwai da malamin ya kawo sannan kuma daga karshe muka karanta baiki ko abiyat din da suka shafi wato abin da muka karanta a cikin mazanin littafin alwarakat a waken da al'imam a sharaf al'imritu yayi ina fatan waɗansu sun haddace ba wanda ya haddace kenan duk wanda ya haddace daga ya samu guda daya ya samu guda biyu ya samu guda uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma ko ba ba gomi ka daga ba to ba ne to dan Allah wanda ya haddace sai dan karanto mana mu ji koya malam faro mana mu ji ka daga murya da mu a ko azo da kai ya halatta na
Thank you.
صار قطبا قطبا نعم
وخير الكتب الذي وخير الكتب كتاب المعلمين
مدة.
ولم أجد لما في المدة وقد ترى به مدة لله إلى ربنا والصواب والتوكل من رد التوفيق نعم ربنا التوفيق والصواب والنفع
نعم للداعي
ممتاز wannan mukaddima ta yi ko nan gurin ka ta yayi wa zai karanta mana daga inda ya tsaya kuma cikin wanda suka ce sun haddace bismillah wala hmm ما عليه غيره بولي جميل والحكم منه واجب والفاسد جميل جدا ممتاز Ikabu ne, dukkan su kowane bawon din ban magare ta a ƙarshe. Ma fi fi ilu hissa wa bu. السلام مم. ولم يكن بنافذ إذا أوقف ممتاز yayi yayi wallahi kun yi gobe yalla za ka da alheri ai ko kare a cikin duk wannan rikicin na Najeriya mutum ya haddace wannan ayi kwarai da gaske ayi ko وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم او كبارا مكتب كتب جمع الى نكتاب wajen jamsin da kana da shi da ko kace al-kutubu ko kace al-kutubu bi iskani ta aw bi dhammiha wa kilahuma jaizun fil lughati al-arabiyya sannan ala lisan shafi'i wa hawwana wa huwa alladhi lahu ibtida'an dawwana wa huwa wato ha'un din kana da daman ko kace wa huwa bi dhammiha ko kace wa huwa bi iskaniha hakan yakan faru ne duk lokacin da lafazin huwa ko hiya wawun ko fa'un ko lamun suka rigaye ka iya cewa wa hiya wa hiya wa huwa wa huwa fa huwa fa huwa la hiya la huwa la hiya an gane ko la huwa la huwa wato hawan din sai kamar ta iskali ko kamar ta damma to anan guna idan kai masa damma sai ya kasance wazanin baitin ya kai da haka idan tafi ala lisan shafi'i wa hawwana fa huwa alladhi lahu ibtida'an dawwana fa huwa alladhi fa huwa alladhi amadrin fa huwa alladhi sannan lura da lirabi yana da muhimmanci da kace haka usulul fiqh ba usulul fiqh ba domin haka ismu fi'l al-amr ne daidai ki da kace khudh kaga ba za ka ce ba khudul kitabu sai dai ne خذوا الكتاب لأنه هو الذي مسؤول هكا إذا كنت هاك أصول أصول إنه هو الذي مسؤول هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزئان مفردان وهكذا إلى آخره wato ne irabi yana da matukar muhimmanci lokacin da mutum zai karanta domin idan ka haddace shi daidai to ya zauna kenan idan ka karanta shi kuskure kaga za ka haddace shi bisa da kuskure to sai zan to canja shi zai wahala da haka yana da kyau ku rinka tarkizi lokacin da mutum zai haddace ya lura sosai da wato alharakatul irabiyya ya kasance yayi li'irabin kalma dan ya furta ta daidai kamar da kace fa lam ajid mimma tuqiltu budda wa qad shara'tu fihi mustabidda mustamidda min rabbina tawfiqa للصواب kaga at-tawfiq wato ainihin maf'ulan bihi ne na mustamidda mustamidda lit-tawfiq min rabbina lis-sawab wan naf'a ma'tuf ala at-tawfiq kaga shi ma zo maf'ulan bihi wan naf'a fi ad-darain bil kitab ina jin da ya fito da ko babu ne so um ba wai koma baya ne zamu ba amma ina son mu dan yawa waye kan abin da muka karanta a baya mun karanta abin da malam ya rubuta hadhihi warqatun taktamilu ala fusulin min usul al-fiqh wa huwa lafzun mu'allafun min juz'ayn mufradayn muka ce me yake nufi da mufrad anan gudu domin akwai mufrad allazi yuqabiluhu al-musanna wal jam akwai kuma mufrad allazi yuqabiluhu يقابله ماذا المركب ko dai mufrad wanda kishiyansa murakkab ko mufrad wanda kishiyansa shine ne al-musanna wal jam don mufrad din da yake kishiyansa al-musanna wal jam kamar ka ce kitab kitabani kutub ina fata an fahimta amma mufrad allazi yuqabiluhu at-tarkib wannan da bai yi kamar ka ce zai kaga kalmar ce mufrada amma da ka ce malu zai ya zama mai murakkab laysa mufradun innama huwa lafzun murakkab idan ka ce kitab kalma ce mufrada kitabu muhammad ya zama mai murakkab to a nan gurin da yace wa huwa lafzun mu'allafun min juz'aini mufradain idan ka ɗauki lafazin usulul fiqh lafazi ne da ya ginu daga lafazza guda biyu mufradai me yake nufi da mufrad a nan gurin al mufrad allazi yuqabiluhu al musanna ko al mufrad allazi yuqabiluhu al murakkab me yake nufi allazi yuqabiluhu al murakkab jamil jidda limaza saboda me yawwa dai da muka kalli kalmar usul ita kadai ai jam'i ce eh jam'i ne na af yana fata an fahimta a sai kenan da yace wato mufrad dai ne wato ya nuna al mufrad anan gurin allazi yuqabiluhu al murakkab jamil jidda kaga kalmar usul mufrad ce yani غير مضافة إلى كلمة أخرى haka idan muka dauki al-fiqhu ita kadai mufrada ce lokacin da aka hada su ya zanto usulul fiqh mudaf wal mudaf ilayh أحدهما الأصول والآخر الفقه فالأصل ما ينبني عليه غيره wato al'usul jam'i na al'aslu al'aslu kuma shine abin da wannan suke ginuwa a kai kamar ka ce aslu al-jidar idan ka ce aslu al-jidar wato shishiken katanga ma'ana juz'uha ko asfarfuha ad-dakhil fil ardh bangaren da yake cikin kasa wanda aka binne shine aslul jidar wato foundation din kenan ma'ana al-asas din kenan kaga ma yan bani alaihi gairuhu shine al-asl al-far'u kuma ma yubna ala ghairihi wanda shi gina shi ake akan wannan sa shine al-far'u daga nan sai ce al-wal fiqhu ma'rifatul ahkami الشرعية التي طريقها الاجتهاد معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد أنا أقول سي تعريفي لا الفكر وتشيني معرفة الأحكام سنه كنت كنت سنه كنت كنت كلمة سني سنة أوكا معنى بدأ akwai sani bisa ga yaƙini akwai sani bisa ga zato ina fata an fahimta sani bisa ga yaƙini sani bisa ga zato kowa ya san bambanci tsakanin guda biyu domin duk abin da ka san shi bisa ga yaƙini ya ta bamban da abin da ka san shi bisa ga zato to kullum hukunce hukunce na fikihu ana magana ne akan ababen da ka san su bisa ga zato ba bisa ga yaƙini ba domin duk abin da ka san shi bisa ga yaƙini wannan ba fikihu bane ba yanzu misali sanin cewa salloli guda nawa ne aka wajabta a yi ne guda biyar salloli guda biyar aka wajabta a yi ne sanin hakan bisa ga yakini ne ko zato bisa yakini ne to kaga sanin cewa salloli guda biyar aka wajabta a yi ne wannan ba fiki ba ne ba ina fata an fahimta amma sanin hukuncin sallar wuturi waɗansu malaman suna ganin wajibi ce waɗansu malaman suna ganin sunna ce ba wajiba ba ce ba wanda ya ce wajibi ne ya yadda hukuncin nan da ya bari ya bayar ne bisa ga zato ina fata mu fahimta tun da ya san cewa mujtama'atul umma ala wujubil wutri al'umma ba sai ittifaki ba kan cewa wutri wajibi ne domin idan da an yi haka da ya zanto bisa ga menene jiki ne amma al'umma ta yi ittifaki bisa ga wajen sun salloli guda biyar saboda haka wannan in ya ba da hukunci to sai dai bayar bisa ga zato ina fata an fahimta haka idan mutum ya bayar da hukunci bisa ga musahabanci shi ma ya bayar bisa ga zato to gane hukunce hukunce bisa ga zato to wannan shine cikin to amma sai dai shi zato iri biyu ne akwai azzannur rajih akwai azzannul marjuh الظن الراجح zato wanda yake mai rinjaye wanda yana dab da ya zama yakini amma ba yakini ba ne wannan shi ma ana kiran shi da suna ilimi amma akwai azzannul marzu zato wanda ba ya da rinjaye to wannan ba ilimi ba ne ba ina ba ta fahimta dan haka dukkan mutumin da yake maka ai hukunce hukuncen fikihu ahkam ne zanniya hukunce hukunce ne na zato me yake nufi da zoto wannan zato mai rinjaye ko mara rinjaye zato mai rinjaye sai wani zato ni ban yadda muka cewa hukuncen hukuncen fikihu zato ne tun da zato ba a san a yi zato amma ba haushi na cewa azan da zabbin ma in kana ka zo ba hadisi wani ba ba hadisi bane da ya kamata maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba azannu zannu ma in kana haqqan walau kana haqqan wanda shi ba ne rabi walau kana haqqan haka ba wuce shi to alal hikaya ke nan wato mai kai so kamar yadda ba wuce ke faɗa ba ba tare da mu yi da irabi ba to kaga wannan magana ce wanda ba ta da asali ba ta da asali a cikin shari'a ba dukkan zato bane yake zama kuskure wani zai iya zuwa maki da duka da kuskure ya kafa hujja da fadin Allah ta'ala istanibu kaseeran min adh-dhanni sai ya haramta zato gaba ɗayansa wanda ita wannan ayar ba ta haramta zato gaba ɗayansa ba ta haramta wani kaso mai yawa cikin zato amma kuma akwai wani kason daban shi kuma bai shiga ciki ba tunda ba ta ce ba ijtanibu jami'a dhanni ijtanibu kullu dhanni bal qalat al-aya ijtanibu kaseeran min adh-dhanni kaga ba ma aksar bane ba kasir ne ta yi zuwa هناك كثير من الظن لابد ان يسلب وهناك كثير اخر لابد ان يؤخذ به او على الاقل ما دون ذلك به بكميه معلومه a iya samun wani adadi na zato wanda shi ko ba a nashi ba ga misali ubangiji ta ala ya ce da mummunai ya ayyuha allazina amanu idza ja'akum almu'minatu muhajirun famtahinuhun idza ja'akum almu'minatu muhajiratun famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihinna mata sai suka zo suka hijira suka ce su mummunai ne sun gudo daga makka sun gudo daga wani gari sun zo hijira sai Allah ce famtahinuhunna ku yi musu jaraba ta yadda za ku gane su mummunai ne amma sai ce Allahu a'lamu bi imani amma fa Allah shi yake sanin in so mu ne sai dai ku za ku yi amfani da ayyukan zahiri dan ku yarda da imani ko ku kafirta sai ce fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar idan kun samu masaniya ta cewa su mu ne to kar ku mai da su wajen kafiri sai za ku zane su mu ne su furta kalmar shahada su yi waɗansu ayyuka na ibada ku yi musu tambayoyi me ya matsayin Allah cikin zuciyar ku me ya matsayin manzon Allah haka da sauransu duk su faɗa to amma wannan abin da suka faɗa wanda in kun ji shi shine Allah ya sa masa suna ilimi fa in alimtumuhunna mu'minatan tare da cewa maganar da baka ce kila a zuci ba haka bane yanzu karfar imanin su don sun furta kalmar shahada yaddar ku da imanin su kun yadda ne bisa ga ne ko bisa ga zato mai rinjaye zato mai rinjaye domin ta iya wa a zuci ƙarya suke amma babu yadda kuka yi a cikin nan ana ana iya aiki da su don ka kaga yadda ake karɓar imani bisa ga zato mai rinjaye haka ake gina waɗansu hukunce hukunce bisa ga zato mai rinjaye da haka da ke ma'arifatul ahkami shar'iyya wato gane hukunce hukuncen shari'a gane su din ba lalle bane zanto ya zanto bisa ga yake ne bisa ga me zato mai rinjaye ka gane su allati tariqun al-ijtihad lafazin allati sifa ne na al-ahkam ko kuma sifa ne na ma'arifa idan muka ce sifa ne na al-ahkam kamar yadda kuka faɗa wato gane hukunce-hukuncen shari'a irin hukunce-hukuncen da ake sanin su hanyar ijtihadi hukunce-hukuncen da ba a iya sanin sai ta hanyar ijtihadi amma idan muka ce allafi sifa ne na ma'arifa wato gane hukunce-hukuncen shari'a ganewar da aka yi ta ta hanyar ijtihadi dan kana gane abu ta hanyar mai ijtihadi akwai abin da za ka gane shi ba sai ka yi ijtihadi ba gane Allah ɗaya ne akwai wani ijtihadi a ciki na fata mu yi da ba mu gana ijtihadi ba matsala ba sai ijtihadiyya matsala ce aqdiyya gane cewa akwai farfadowa bayan mutuwa akwai ijtihadi a ciki wadansu malamai suka ga suka ijtihadi har suka gano sai da wani ijtihadi wata rana zo saba musu yace kai da kuka yi kowa gano cewa za a tashi bayan an mutu ni na gano ba za a tashi ba kaga ai wadansu qat'iyyat ne irin wadannan wadannan suna ake kira al-qat'iyyat yankakkun abu waɗanda suke bisa ga tabbas waɗanda babu da su to a nan gudun allafi da yawa daga cikin masu sharhi suna ganin cewa sifa ne na ma'arifa al-ma'rifatu allati tariquha al-ijtihad wato ijtihadi ne yasa aka gane wannan ma'arifa din aka san hukunta hukuntan ijtihadin da yasa aka gane hukunci to wannan shine ake kira da wato ainihin um, ah, ah, wato fiqh kenan an gane ko to daga nan sai anwa'ul ahkam mun ce al ahkam jam'i na me na al hukm sai ce al ahkam sab'a al wajib al mandub wal mubah wal mahzur wal makruh wal sahih wal batil fa anan gurin a gaskiya wato ya jumla ce ababe ne ababe ne ya kamata ya raba su biyu sai ya hada su gaba ɗaya an gane ku domin su hukunce hukunce din sun ka suka ce akwai alhukum at-taklifi الحكم التكليف أو كما الحكم الوضعي الحكم الوضعي daga alwadu ne dora abu sanya abu ya zama kaza ya zama kaza ina wata an fahimta wato alhukumu taklifi hukunci da Allah ya kallafa wa bawa cewa yi hukunci da Allah ya kallafa wa bawa alhukumul wadu'i alama da Allah ya sanya wa bayi don su gane yadda za su yi hukunci ta kadi wato bambancin su shine shi al-hukmu taklifi abinda dan adam yake da ikon yi ko yake da ikon bari an fahimta ku an tilasta shi yana da ikon yi kuma yana da ikon ya bari idan an ci abin bari yana da ikon ya bar kangiya yana da ikon ya bar zina domin da zina da kangiya da hukuncin su menene haramun yana da ikon yin sallah yana da ikon yin azumi da sallah da azumi da hukuncin su menene wajibi ne to kaga ne shine al-hukm at-taklifi amma al-hukm al-wada'i wato wata alama wadda sai ta faru ko sharadi da sai ya tabbata sannan wannan zai biyo baya kamar yanzu misali ubangiji ta'ala ya sanya kaucewar rana daga tsakiya ta zanto dalilin shigowa alama na shigowar sallar azhar to kaga kenan sharadi ne na sallah ba a yin ta sai lokaci ya shigo kafin lokaci ya shigo ba ta zama wajibi amma da lokaci ya shigo ta zama wajibi gane wannan sharadi ne na sai lokaci ya yi sannan a yi sallah shine al-hukmul wada'i to bambancin su da alhukumu taklifi shi yana magana akan sallar ita karan kanta sallah ko bawa yana da ikon yi ko baya yi yana da ikon yi a kowane irin hali a zaune ko a zaune ko a tsaye ko a menene amma yana da ikon ya jawo lokacinta baya da iko ba shi ke da ikon rana da ya zawali ba sai dai jira sai ta yi wannan alhukumul wada'i ke ina fata an fahimta kamar misali sharaɗi ne ga mai azumi ya tabbatar bai sha ruwa ba sai bayan da rana ta faɗi to yana da ikon ya faɗar da rana amma da zaran ta faɗi lokacin shan ruwa ya to wannan shi ne alhukumul wadai wato gane al'ilal da al'asbab da al-mawani al'ilal al'asbab al-mawani illar da saboda ita ake yin kaza manihin da saboda shi ba a yin kaza sababin da saboda shi ake yin kaza ina fata an fahimta gane sabab ya zama al-hukm al-wada'i gane illa ya zama al-hukm al-wada'i gane al-mani ya zama al-hukm al-wada'i haka kuma shuru yanzu misali menene sababin cin gado yawwa sababi daban da sharadi sababin cin gado ko dangantaka auratayya ko yanci ka baiwa mutum yanci wulaya kenan wannan shine sababin da ke sa ka ci gadon mutum to amma me sharadin cin gado a tabbatar wanda za a ci gadon nashi ya mutu a a tabbatar mutum gadon ya rayu ko da minti ɗaya ne bayan mutuwar wancan misali wani ya mutu karfe takwas kaga duk wanda yake da cikin yayansu zai ci gadon sa cikin yayansu sai wani ya mutu takwas da minti biyu in mun tashi rabon gadon uban sai mun raba har da wanda ya mutu takwas da minti biyu tunda mun samu tabbas din numfashinsa bayan mutuwar mahaifinsa ko da numfashi ɗaya yayi bayan mutuwar mahaifinsa sannan kuma shi ma sai ya mutu to mun tashi sai mun raba da shi sai dai kuma in an raba da shi shi ma kuma a kalli kuma suwaye za su ci shi gadon kuma sai a bar su to kaga anan gurin sabab na cin gadon shine dangantaka sharadin cin gadon kuma sai aka samu mai mutuwar shi wanda za a gada da rayuwar mai cin gadon ko da wato abin nan bayan sa da abin nan sannan abin nan da sauransu to kuma ga sababi ya samu ga sharadi ya samu a iya samun mane lalle wani na cikin magada domin dangantaka sa da wani haifayya ga shi wannan ya mutu shi yana da rai ya kamata ya ci gado amma sai muka duba sai mu gama wannan kafiri ne to kaga ya samu me mani da zai hana shi cin gado ina fata mu yanda ko muka duba mu ga wannan nan da ya mutu fa shi wannan da ake ta zai gaje shi ne ya kace shi kaga nan gurin alqatlu mali'un min mawani al saboda haka ba za ba shi gado ba saboda shi yayi shi yayi kisa to gane waɗannan ababai sharuɗa sabubba mawani shine al-hukm al-wada'i ina fata an fahimta domin shi wannan yana magana akan yin aikin karan kansa wannan yana magana akan yadda za a yi hukunci ya inganta nan an ce yi sallah sai ka gane sallah azhar wajibi ce kuma ga yadda ake yin sallah azhar ga kaza ga kaza misali shike da suka tashi kai sallah sai ka lura a nan gurin wani lokaci aka ce ayi kayi a lokacin ka cika sharta da ka'idojin da sallah za ta shiga da wanda wani ya zo ya furta kalmar shahada yanzu muka ce masa ko wajen sun sallah guda biyar a yi ne sai ce bari in yi su da yanzu in huta ya yi guda biyar yanzu ya tafiya sa azhar la'asar magariba kaga sai mu ce sallar ta yi ga shi gangan jikin sallah ya samu amma saboda ba a sami yin ta a bisa ga waɗansu sharuɗa da ka'idoji da shari'a ta ajiye ba sai zanto sallar ba ta yi ba gane wannan shi ke sa ibadar ta inganta yin aiki wannan gane wannan yadda mutum zai yi ibadar karan kansa ya san gata ga hukuncinta amma wannan yadda za ta yi ta inganta ta zama tabbatacciya shine al-hukmul wada'i to kaga guda biyar din farko su ne al-hukmut taklifi wato al-wajib da al-mandub da al-mubah da al-mahzur da al-makruh waɗannan su ne al-ahkam at-taklifiyya amma waɗannan guda biyu na ƙarshe da as-sahihu da al-batil suna da alaƙa ne da me al-hukmu al-wada'i domin in abu ya cika sharuɗa da dukkan ka'idoji da ake bukata ne zai iya zama sahihi in abu ya kasa cika sharuɗa kuma sai ya zama mai batil insanun salla qabla dukhul al-waqt misali yanzu mutum ya tashi sallah azhar hal salatuhu sayyi'atun am batila batila limaza li'anna al-waqt lam yashil ba'd lokacin sallar da riga yi biki ta kaga sallar da zama batila amma insanun sallar zuhra ba'da zawali shamsi an kabid as-samai هل صلاته سيئة أم باطلة؟ صحيحة، ولكن الله يعني الصحة البطلان. سواء cikin abin da yake da alaka da ibadat ko cikin abin da yake da alaka da mu'amala ibadat kamar sallah mu'amalat kamar kasuwanci akwai sababba akwai sharuɗa da za su sa sallah da inganta akwai sababba akwai sharuɗa da ka'idoji da za su sa kasuwanci ya inganta ko ya inganta da zaran wani an samu kalar sai a ce wani hazal bai batil to kaga idan ya zama batil al-athar alladhi yatarattabu alayhi kuma ko bai halatta ba domin ka'ida in kasuwanci ya zama ingantacce na baka ka bani ingantuwarsa ya haifar da halaccin in yi amfani da abin da na saya daga wurinka ya haifar ma da halaccin ka kashe kuɗin da ka karba a wajena na karɓi hajarka amma in bai inganta ba kaji kenan bai halatta ba in yi amfani da wannan abin tun da bai inganta ba kai ko bai halatta ba ka ci waɗannan kuɗin tun da dai shine asar din wanda sihha ke haifar da shi halaccin cin abin halaccin al'intifa amfanuwa da abin bayan gafiri ala kulli halin duk waɗannan ababai ne da a karan fari mutum zai ji su kamar zaurance amma yau da gobe yau da gobe dan misalai za su zo nan gaba da shiga can da can wanda zai faɗa amma kawai abin da nake so mu fahimci cewa ababe guda biyu ya kamata ya faɗa sai ya dunkule su kawai ya faɗe su guda ɗaya saboda mai wanda littafi ne ta kai tacce dama kamar mukaddima ce mata takala ce ta farko idan ka shiga littafi na gaba sai su buɗa masu ƙara bayani yana fata mu fahimta anwa'ul ahkam al ahkam sab'a al wajib al mandub wal mubah wal mahdur wal makruh wal sahih wal batil to anan gurin shi ne al hukmu yana da kyau da malam ya yi ta'arifin al-hukum duk da cewa na sai a take take abin da zan sa al-hukum ba na jin daɗin rubutu sosai tun da zo ne al-hukum fil lugha misali al-man'u idan an ce al-hukum fil lugha daidai ke da kace ne al-man'u haka kuma wal qada'u don a duga alkaza'u ma ana kiran su da suna alhukum ina fata an fahimta haka alilmu shi ma ana kiran su da suna alhukum wannan a duga ke almanu yana nufin alhukum yana nufin almanu wannan cewa a bani hanifata ahkimu sufaha'akum inni akhafu alaykum an aghdaba abani hanifa wato ya ku zurriyar banu hanifa ahkimu sufaha'aku ku hana wawayen cikin ku tsokanata shine ahkimu bi mana himna ahkimu sufaha'aku ku hana wawayen cikin ku tsokanata inni asafu alaikum an aghdaba ina ji muku tsoron fushi na fa kaga nan wurin ahkimu bi mana himna kamar da kuma hassan ke cewa lana fi kulli yawmin min ma'adi sibabun aw qitalun aw hijabu fa nahkumu bil qawafi man hajana wa nadribu hina takhtalitu ad-dima'u wa tunahkumu bil qawafi man hajana duk wanda ya mana zambo mu ma za mu iya haƙƙi sai dan yi guda daya muka yi guda daya to ba zai sake ba dan ya ji namun zai masa illa sama da shi nashin yi mana illa kaga na hukum bi ma'ana namna uke wannan a lugar larabci kenan amma istila الحكم اصطلاحا خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين ولا شيء الحكم إصلاح إذا أنت خطاب الشرع magana shari'a magana shari'a ta zama mai ko alkur'ani ko hadisi ingantacce amma maganar ta shari'a al-muta'alliq bi af'al mukallafin wanda take da alaka da ayyukan mukallafai mukallaf shine mutumin da yake baligi kuma mai hankali shine mukallaf balig aqil fa idza lam yakun baligan lam yakun bi mukallaf wa idza lam yakun aqilan lam yakun bi mukallaf la budda an yajma'a bayna al-bulugh wal aql qabla an yakuna mukallafan to wato maganar shari'a wadda take da alaka da ayyukan mukallafai ko fahimta da aka ce wadda take da alaka da ayyukan mukallafai a ce banda wadda take da alaka da mai itikadin su kudurin su na su maganar shari'a wadda take da alaka maganar shari'a da take da alaka da kudurin zuci to wannan ba alhukumu sunanta amma maganar shari'a wadda take da alaka da ayyukan mukallafai to ita ce mai a shar'ul al-hukm zai iya shiga cikin ta ko ta kasance wajiba ko ta kasance mustahabbiya ko ta kasance haram ko ta zanto kaza ko ta zanto kaza ko ta zanto kaza kaza wannan tarifin abin ne sauki kwarai da gaske um kila wani ya haddace shi kila wani ya zan rubuta cikin abin da sun sa amma dai mu gane cewa wannan shine al-hukm to al-hukm din shine kasu gida bakwai shine kawo al-wajib yayi bayanin ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki wato abinda wanda ya aikata shi za a bashi lada wanda kuma ya bar shi za a yi masa hukuma waɗansu malamai a nan gudun sukan ce da bai kamata bai ce ma yu sabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki dan abinda wannan ke nuna wa dukkan wanda yake aikata wajibi to sai an yi masa hukuma ina fata kun fahimta dukkan wanda ya sakaci da wani wajibi sai an yi masa mai hukuma wanda kuma ba haka bane ba tunda Allah ya ce wa yanzuru ma duna zalika man yasha ga wani ya bar wajibi amma bai masa hukuma ba saboda bi mashiyatin Allah ta'ala ji kufrani Allah ya so ya gafarta masa amma idan muka dauki kaidan wayu aqabu dole sai an yi masa hukuma kenan shi yasa suka ce da zai ce alwajib ma yastahiqu sahibuhu الثواب ويستحق تاركه الإقامة الواجب shine abin da wanda ya aikata shi ya cancanci a bashi ne lada wanda kuma ya ki aikata shi ya cancanta ya masa ne cewa ya cancanta ya masa hukuma bai nuna lalle za a masa hukuma ba don ga shi ya cancanta amma kuma gafaran ubangiji ta iya sa ba a yi masa ba in kuma an yi masa kuma daidai da haka tarihin ya yi daidai amma idan ka ce wa yu aqabu kaga babu maganar a kyale shi a ciki ina ba an fahimta to haka dai waɗansu malamai suka ce a cikin wannan abin da ke wannan tarifin na ce yadda ya faɗa haka waɗansu na faɗa waɗansu sun saba mu na faɗa haka ne dai idan ka karanta wanda ya saba masa ka san ta hanyar da ya saba masa ga dalilin da ya saba an gane ko almandu ba yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala sarki wannan yayi wal mubah ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala sarki wannan shine al mubah al mahdur ma yusabu ala sarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi to anan gurin ma kaga daidai da wancan daidai da na farko da sai a ce wal mahdur shine ne ma yastahiqu tarikahu ma yastahiqu tarikuhu al iqab ما يستحق تاركه الثواب جميل جدا ولا يستحق فاعله الثواب هنا فتاة فهمت تو المكروه ما يصاب على تركه ولا يعاقب على فعله الصحيح ما يؤتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يؤتد به to a nan gurin kun ga karin bayani akan wannan an ce sahihi shine ma yutar dubi wa yata'allaqu bihi an-nufus shi shi yasa al-batil ma la yata'allaqu bihi an-nufus wa la yutar dubi to su kuma abubuwa iri biyu ne ko dai su zanto al-ibadat ko su zanto ne al-mu'amalat su al-ibadat gaba ɗayan su suna buƙatar al-itidal wato sai da a'i kirga su a matsayin sun yi dukkan ibadar da ta suka sharuɗanta da ya kamata a lura da su a shari'a za a ce hazihi al-ibada sahiha wa mu'taddun biha shar'a ibada ce sahihiya sannan kuma shari'a tana ne tana kidaya ɗayan an tashi lissafin ayyukan bai za a ce yayi kaza amma in ba ta suka sharuɗa ba za a lissafa ta ba za a lissafa wato al-itidad ya shafi داخل في العبادات والمعاملات ina ba za mu fahimta wato al-itidal zai iya shiga cikin mai al-ibadat zai iya shiga cikin mai al-mu'amalat sallar da suka sayar santa za a ce hadihi salamu wa saddun biha shar'a kasuwancin da ya cika sharuɗan sa za a ce hadal bai'u mu'taddun bihi shar'a ina fata mu fahimta amma annufus la yadkhulu illa fil mu'amalat la yadkhulu illa fil mu'amalat wato annufus yana shiga cikin al mu'amalat domin shi annufus abinda ake nufi da shi shine zartuwar abin da aka yi yanzu idan na zo na sai wannan rediyon na baka kuɗi na karɓi wannan rediyon da kafin in saye ta ya halatta in yi amfani da ita ba tare da izinin kawa amma yanzu bayan na saye ta fa zan je na saye ta ne don amfani amfanin nan da zan ci gaba da yi da ita shine mai annukus kai kuma kuɗin da na baka na farashin wannan rediyon kafin in karɓi hajar ai bai halatta ba ka ɗauki wannan kuɗin kai amfani da su don ba mallakar ka bane ba amma bayan mun yi yarjejeniya ka bani haja na ba ka kuɗi kai ma ya halatta kai me ka sarrafa wannan kuɗin ci gaba da sarrafa kuɗin shine me annufus domin ya nuna wannan kasuwancin ya zartu kenan ina ganin ba za ka tafi ba sai ka san jira ka nan don mun kusa shiga lokacin mala abdulhab a kowane lokaci zai iya zuwa an fahimta ku ina fatan kun fahimta to wannan shine ba ya ta'allaku bi nufus da haka sai ce wa sayyihu ma yu'taddu bihi wa yata'allaku bi nufus lafazin ma yu'taddu bihi ya shafi al-ibadat wal mu'amalat wa yata'allaku bi nufus ya shafi المعاملات فقط دون العبادات جميل جدا هنا بعد مفيدة والباطل ما لا يتعلق به النفوذ هذا هو يتفي المعاملات كدي ولا يؤتد به يتفي المعاملات والعبادات هنا بعد مفيدة فهمت وجميل جدا sai mu karanta wannan abin da karanto mana wannan koda wadansu su nuna ne don wannan duk sharhi ne na abin da ya wuce a baya ina fatan ya kara fitowa sama da yadda muka karanta shi a makon da ya wuce dan karanta wani abu da dai ka daga murya بسم الله الرحمن الرحيم تعريف تعريف بعض المصطلحات علم الاصول Hmm.
والفقه اخص من العلم والعلم معرفه العلوم على ما هو على ما هو
Hmm.
والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو فيه misali wato a nan gurin yana so ya maka ta'arifin waɗansu kalmomi a cikin ilimin usulun fiqh daga cikin su akwai kalmar al-fiqh akwai kalmar al-ilmu ina ba da fahimta akwai kalmar al-jahlu lokacin da su malamai na usulul fiqh suke maga- suke yo- suke waɗannan kaji sun furta al-fiqh ko al-ilmu ko al-jahlu ne suke nufi yadda sauran malamai suke magana ko da ita haka su ma suke nufi ko suna da yaran su shine ce wal fiqh akhassu min al-ilmi lafazin al-fiqh ya fi takaituwa akan ma'ana saboda sama da lafazin al-ilmu domin shi alfikihu ya shafi gane hukunce-hukuncen shari'a waɗanda irin ganewar da ta gina kan ijtihadi shi ake kira ne alfikihu amma al'ilmu ya shafi wannan ya shafi wani abu wanda ba wannan ba gane abu ta hanyar al'ada gane abu ta hanyar zarura me ya gane abu ta hanyar zarura a laruranta kowa ya san cewa rana tana hudowa daga yana daga gabas ta fada yana wannan al'ilmu daruri ne ka'ida wannan ba za a ce masa sunan fikihu ba domin al-fikihu akassu min al-ilmi ya zanto al-ilmu awsa'u min al-fikihi kenan ina fata an fahimta wato a da- da wani ya tambaye ka tsakanin al-ilmu da al-fikihu ayyuhuma a'ammu wa ayyuhuma akhass an ka sai ta zanto ita ce me al-ilmu أعم من الفقه والفقه أخص من العلم wato kaga wani ita ce an saka ne wato domin shi alfikihu baya ba a amfani da shi in dai a wannan ilimin ne sai ka gane hukunce hukuncen da ake son su sanya a jihadi duk wani abin da ba ta hanyar jihadi ake gane shi ba baya daukar ma'anar alfikihu ina fata gobanin ta shine sai ce wal fikihu akhassu min al ilmi to shi ne da al'ilmu din sai ce wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bi shi al-ilmu shine ma'rifatul mawlubi ala ma huwa bihi gane abu a bisa ga yadda yake gane abu a bisa ga yadda yake domin idan ka gane shi ba bisa yadda yake ba to wannan ba a kiran shi da suna al-ilm amma ka san shi a yadda yake wannan shi ne al-ilm ina ba da fahimta sai kuma yace ne wal jahlu tasawwur shay'i ala khilaf ma huwa bihi shi ko jahilci shine tasawwur shay'i kokarin fahimtar abu ala khilaf ma huwa bihi ba a yadda yake ba gano abu ba a yadda yake ba shine mai to ka lura da yadda ya amfani da wasu kalmomi wajen al'ilmu bai tashi tarifin sa sai ce ma'arifatu ma'arifatu al-ma'lumi har dai zuwa gaske amma da yazo wajen al'adu bai ce ma'arifa ba sai ce tasawwur shay'i ina fata an fahimta dan shi jahilci ba yadda ya karɓi sunan ilimi don idan ka ce aljahalu shi ne ma'arifatu shay'i ala ghairi ma huwa bihi ma'ana jahilci ya zama ilimi kenan shi ko jahilci ba ilimi bane ba sai ya zanto tasawwur ne haka zuciya ta suranta maka da abin da zuciya ta suranta zai zama ilimi ba zai zama ilimi ba yanzu za ka ikin wani kara ka ji wani rubuci kai da kake nan tunda baka san sababin karan ba sai zuciya ka ta suranta ma kila girgidi ne da kafa ta sai daga sama a waje to sai kuma ka nemi me ya sababi to wannan abin kaga ba ganewa bane tasawuri ne na ne na zuciya wato kaga babu yadda za a yi jahilci ka ce masa ma'arifatu sai alama ala kala dan wadansu suna fassara shi da haka wanda idan ka ce aljahalu ma'arifa to ka fassara abu da kishiyarsa ya za a yi yi ba zai taɓa yi ba amma sai shi tasawuru shirki ala khilafi mawdu'i
والعلم الضروري ما لا يقوى عن لفظ واستدلال مثل الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتوارث جميل جدا to shi al'ilmu din akwai abin da ake kira al'ilmu daruri al'ilmu daruri shi ne fassara shi da cewa ma la ya kawo an nazarin wasu lalin shi ne wanda ba wani ta hanyar nazari da kafa hujja ake gane shi ba yanzu gane cewa rana daga gabas take duwa ta fada yamma sai wani ce me da wato ko wanda ce maka kaza haram ne kaza halal ne to wannan kana da kana da dama ka ce masa ne maddalil domin ilimin sa da ya gane kaza haram ne ilimin gane kaza halal ne yana bukatar me nazari da bincike da kuma kafa dalili ina al-ilm al-muktasab fa huwa al-mawquf 'ala an-nazari wal-istidlal wan-nazaru abinda ake nufi da an-nazaru kuma هو الفكر في حال المنظور فيه wato mutum yi tunani dangane da abin da yake nazari din don bayan ka karanta ka karanta dalilai kuma sai ka sa ne tunani to wato banda gani na ido gani na zuci ma ana kiran shi da suna annabar ganin ido da zaka kalli dalili annabar ne sannan ka yi tunani akan dalilin shi ma ne annabar ne
wal istidlal طلب الدليل نعم.
الدليل هو المرشد إلى المطلوب wato al-istidlal shine neman dalili ka san abu ka nemo masa dalili wannan shine al-istidlal an gane ko wad dalil shi ko ad-dalil huwa al-murshid wato lafazin sin ko in ce harafin sinin da ta'un akan kawo su ne domin fa'idantar da ma'anar neman abu domin al-istidlal ya zo ne talabud dalil al-istinsar ya zo ne talabun nasr kenan الاستغفار يا زومي طلب الغفران كده ina ba da fahimta to sinin da ta'un din nan lokacin da duk aka kara su cikin ginin kalma ma'anar da suke nuna wa kenan neman abu wato kaga wa dalil huwa al-murshid ila al-matlub shi ko dalili shine abin da yake nuna ka zuwa ga abin da kake nema kana neman kaza ka same shi sai kake neman dalili dai idan an tambaye ka ce ga dalilin zan dogara shi dan tabbatar da kaza kaza ne sai ce me والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر wannan lafazza guda biyu da azzannu da ashakku suna da muhimmanci gane ma'anarsu wajen su malamai na usulul fiqh shi azzannu lokacin da duk suka ce azzannu suna nufin tadwizu amrayni yiwuwar faruwar al'amura guda biyu amma a haduhuma azhar min al-akhar sai dai dayan ya fi dayan rinjayi ina fata an fahimta yanzu misali wani ya zo ya tambaye ka a nan gurin kuwa shin malam abdulhafiz zai zo darasi me za ka ce azunnu annahu yati ko ashukku annahu yati me za ka faɗa cikin ashakku ko azannu azannu ta iya yiwa ya zo ta iya yiwa ki zuwa amma tsakanin sa'aran zuwan da tsammanin rashin zuwan wanne burin jayi to shine azannu abu guda biyu ta iya yiwa su faru amma ɗaya ya burin jayi to sai ka ce azannu azunnu ka zai kenan to amma a shakku shine tajwid amrin la majlis li ahadihima ala al-akhar wato tabbatar da abu guda biyu cewa ɗaya daga cikin na iya faruwa amma ba tare da rinjayen wanne ne zai faru wanne ne ba zai faru ba ina fata mun da istiwa usarafai ne kenan da faruwa da rashin faruwa daidai suke da juna ba wanda ya fi wani rinjaye ba rinjayen faruwa ba rinjayen rashin faruwa irin wannan abin sai a ce me a shakku kenan duk abin da ya samu wannan matsayin a wurinka na bangare guda biyu to in za ka faɗa sai dai ka ce shakka nake amma duk abin da ya samu bangarori guda biyu sai ya kudin jaye to sai dai ka ce me zato nake ba shakka nake ba ce وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب وفي الترتيب والقديم
في الترتيب والتقديم نعم في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من الأحكام المجتهدين ya yi saka wannan yana bukatar mu ɗauke shi a darasi na gaba insha Allah amma dai waɗancan al'amura yanzu mun fahimci al-fiqh mun fahimci al'ilmu sannan al'ilmu ya kasu kashi biyu akwai al'ilmu daruri akwai al'ilmu al-muktasab sannan ko mun fahimci azzannu da mun fahimci kuma ashakku waɗannan lafuzza lalle yana da kyau mu yi nazarin su sai da zamu rike lalle abin da suke nunawa idan mun tashi sai mu dora akan ta'arifin usulul fiqh tunda tun farko bai ta'arifin usulul fiqh ba kaga sai da yazo nan sai kawo ta'arifin a wancan lokaci lokacin da muka yi ta'arifin fiqh har wane ne daga cikin mu nan akwai da wanda ya tambaye ni mun yace to ina usulun su ke sai nace ya hakuri to kaga annan sai zo kurda shi anan inda ba ka tsammani amma da ya kawo shi wato ainihin daga farko alhamdulillah abu na karshe shine kamar yadda na faɗa bai kun yi kokari sosai wajen haddace waɗannan abiyat da haka yanzu za mu ɗora wani adadi na su eh eh tajwid amrayni la maziyat li ahadihima ba fi biko da ɗaya yake da su akan ɗaya shine nace kamar misali na buga misalin na farko misalin na biyu kuma kamar misalin sai daga cikin ɗalibai da ke zuwa darasi nan ka saba kana ganin shi sai kawai ga yanzu ba ka gan shi ba sai na tambaye ka shin zai zo kuwa idan kana da rinjayen zai zo saboda kun hadu da shi suka ce gaskiya ya ce mun zai zo ko a karshe ne a lokacin sai ka ce me azunnu annahu ya amma idan ba ka da tabbacin zuwa ko rashin zuwa sai ka ce me a shukku kenan to dan tajwizul amrayn ne eh alwahan bai fade shi a nan gurin ba amma alwahan shine ka fahimta abu ba yadda yake ba kana tsammanin sa kaza sai ya bayyana kaza shine alwahan kenan da al'ummi da aljahil kake nufi al'ummi mutumin da bai san komai ba kenan amma aljahil baya yiwa su bai san komai ya san wani abu amma kuma ya jahilci waɗansu abubuwa idan ana magana akan abin da mutum bai san shi ba ya zama jahili a wannan babin amma kila ko mai ilimi ne a wani babin amma al'ummi huwa abin da ya sani gaba daya ina fata an fahimta yanzu idan an zo ana magana akan waɗansu masail na addini masu zurfi wani kuma wanda shi a tsawon rayuwarsa duk karatun da ya ba addini ya karanta ba shi da har ya kai matsayin profesa kaga a nan gurin idan ya zo zai tsoma baki kan wannan abin na addini mai zurfi wanda bai karance shi ba ya zo ne amma shi ummi ne ga ummi ba ne tunda yana da wani ilimin amma jahili a wannan babin da ake magana a kai wal ilmu lafzun lil umumi lam yukhad lil fiqh mafhuman bal al fiqh akhad wa ilmuna ma'rifatu al ma'lumi إن طابقت لوجهه المحتوم والجهل كل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على وقيل حد الجهل فقد العلم بسيط نوم مركبا قد سمي بسيطه في كل ما تحت الثرى تركيبه في كل ما تصور والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول أو باكتساب حاصل فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال وعد الاستدلال كل ما يستلب لنا دليلا مرشدا لما طلب وحد الاستدلال كل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب ولما طلب والظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد الامرين فالراجح المذكور ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمع وهما da amsar ka nan malam da take wahami ne wahami wa shakku tahrirun bila rujhani لواحد حيث استوى الأمران أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول هذا درس da muka yau gaba ɗaya shine a cikin namuru hadda wanda muka ce za mu tashi a kansa wal ilmu lafzun lil umumi lam yukhas wato yana da kyau mai fansur sai rika sa wasali inda yake ganin zai masa wahala wal ilmu lafzun lil umumi lam yukhaf lil fiqh mafhuman bal al fiqh akhaf wa ilmuna ma'rifatu al ma'lum wa ilmuna ma'rifatu al ma'lum in tabaqat li waqtihi al mahsumi انطابقت لوصفه المحتوم والجهل كل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على والجهل كل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على وقيل حد الجهل فقد العلم وقيل حد الجهل فقد العلم basifa nau murakkaban kad summi wato kaga nan gurin idan idan da zaka ce basifan aw murakkaban kad summi sai kasance wazanin watsar bai tsaya daidai ba amma basifa nau murakkaban basifa nau murakkaban sai kai annakalu kenan kamar kana kira'ar wasu cikin qur'ani riwayar wasu cikin qur'ani basifa nau murakkaban kad summi بسيطه في كل ما تحت الثرى تركيبه في كل ما تصور والعلم إما باضطرار يحصل والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول أو اكتساب حاصل فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال من شيء والسمع دم معطوف على أو باللمس معنى أو بالسمع أو بالإبصار كنا والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال وحد الاستدلال كل ما يجتلب أنا ما أنت كده ما كأتا وحد الاستدلال وحد الاستدلال sai fi tsayar da wazanin wakar sama da wahaddul istidlali ko ya wazanin wakar zai kare kenan wahaddul istidlali kul ma yajtalib lana dalilan mursidan lima tulib lima tuliba kenan والظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد امرين فالراجع المذكور ظنا يسمى asalin sa yusamma ya kamata ya ce amma darura fi'iriya ce ta tilasta ya ce yusma a madadin yusamma dai idan ka ce farrajihul mazkuru zannan yusamma kaga baitin wakar ya kari amma farrajihul mazkuru zannan yusma wa taraful marjuhu yusma wahma malam lokacin da kace me alwaham wato idan kana zaton abu idan abu zai dauki ma'ana guda biyu dayar mai rinjaye dayar mai rinjaye to mai rinjayen ya zama zannu kenan mara rinjayen ya zama mai waham yanzu kamar yau ba mu da wani dalili da muka sani na zahiri da zai hana malam abdulhab zuwa sai wani mutum ya tambaye ka zai zo suka ce abun da annahu ya ce akwai yiwuwar ki zuwa amma rashin zuwan ya zama rinjaye sai wani zai ce la ya ati fadin sa cewa la ya ati ba tare da shi ya faɗa masa ba ya zama mai wahami ke abin da zai dauki ma'ana guda biyu shi zai dauki bangaren marar rinjaye to ya zama alwaham kenan in ya dauki bangaren rinjaye ya zama mai azzan kenan wa shakku tahrirun bila rujhani لواحد حيث استوى الأمران أما أصول الفقه معنى بالنظر أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة في ذاك طرق الفقه أعني مجملة إذا كنت الطرق جدنا الطريق أك الطرق بإسكان الراء كما يتعلم كفدا الكتب الكتب كالأمر أو كالنهي لا المفصلة وك... تدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول ina ba damu fahimta ka gana abin da rige kawai shine harda kuma duk wanda ya haddace wancan wannan ba zai masa wahala ba don wancan ya fi wahala abu a karan farko ya fi wahala idan kana yi kuma kana kara samun at-tamarrun wa turba wanda zai saka kala saba ka kala saba duk wanda ya tashi yin haddan wani abu a karan farko zai ko hana amma karo na biyu da na uku duk tana kala samun sauki sai dai in ka ga mutum ya samu matsala to da ya haddace sai daina sai bayan wata biyu ta uku sai zo kuma zai sake koma harda ba zai yi wannan amma matukar ya yi istimrar ya ci gaba da yi yau da gobe da gobe to yana kara daɗewa yana kara samun sauki a cikin al'amuransa to Allah shi taimaka mana na'am eh al-itidad kirga abu yadda da shi a matsayin yayi ina al-itidad na'am ban ji ba wai an manta ba rera ba ba komai nan ga ba rera ku da ba ku tuna umma kenan وعليكم السلام ورحمة الله yanzu karo ba yanzu ba Allah ga a'a ba yanzu karo ba yana yana kare yana kare yana kare lattinsa da cewa mu muka dade akwai wani kakan mai ke cewa idan idan aka masa laifi a gida a idan yi laifi a gida ya san shi sai ya kokari ya kirkiro wani laifi da mutanen gidan suka yi yanzu kawai sai fara hayaniya sai ya kama shi hakuri su kaji su na su laifin ya koyi cikin ya koyi cikin rubi wajen ba shi hakuri Allah ba ka hakuri ya kamata a to ai ya kamata a gaskiya ya kamata ya kamata tun da kun san malam ya koma nesa kuma cikin ku a koma su abin hawa da suke zuwa kan lokaci kamata ya duk wanda ya san zai tawo da safe to ya bi ta can gurin musamman dai waɗanda suke nan wajen kudancin Kano ko gabacin ta za su sauƙin samun zuwa ga mai abin hawa ya zo ko kafin ma ku tashi kawai ku sanya ka'ida abin da nake gani idan an tashi yau jami'an da suke kula da gudanar karatu sai su zauna sai su sanya ka'ida a yi ittifaki wajen da zuwa da kuma ko shaka babu waɗannan ayoyi da ke cikin suratul ma'ida